نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك إمواء السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na juma'a na jibwis nefa lingi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba 18 ga watan Jumadal Ula, hijira na da shekara 1446, wanda ya daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2024 miladiya. Domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin littafin talhis na siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallafar babban malami al'allama Muhammad Nasiruddin al'albani. Muna roƙon Ubangiji ta'ala wannan aiki da malam ya yi, Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka. Mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai. da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. A satin da ya wuce cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki muka yi darasi na takwas daidai, haka ne ko? Yau insha Allah zai zama darasi na tara. Kuma muna ƙarƙashin alhururu alal yadaini haka ne ko sannan muna nan ba na nawa ne a littafi nan ba na tamanin da a tashi na nawa casa'in da ɗaya haka ne ko a ƙarƙashin alhururu alal yadain a bugu irin na waje shafi na sha tara ne wannan bugun ba talatin da da ɗaya jayyid malam ya mana magana a wajen yayin da za a tafi zuwa sujada na farko ya ce mai sallah idan zai tafi sujada yakan tafi akan hannayensa ne a yadda malam ya kawo mana yakan sanya hannayensa ne kafin gwiwowi su fara tafiya ƙasa muka ce akwai saɓanin fahimtar haka kuma duk a ƙarƙashin hadisi ne guda ɗaya ranar mun yi wannan bayanin ko akwai wanda suke ganin za a fara tafiya ne da gwiwa ta fara taba ƙasa kafin hannu amma duk kuma a ƙarƙashin hadisi da suka yi wannan fahimta yace wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi kuma shine ya tabbata daga gare shi daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan gaba ta 99 89 yace idan mutum zai tafi sujadar idan yayi sujadar zai dogara ne akan tafukan hannayensa sannan kuma ya shimfida su ina ga haka ya kawo mana zai dogara da su ya yi mai ya shimfiɗa su a ƙasa. Na casa'in daidai ce wa ya gummu a sabi'ahuma ina ga nan muka tsaya ba, sannan kuma yana haɗe su ne ba warware su yake kamar da ya zagi ba. A'a mutum yakan haɗe ‘yan yatsun nasa ne yayin da zai yake hali na me na sujada ɗin idan ya tafi sujada. Zai shimfiɗa su a ƙasa sannan kuma zai harhaɗe su ba warware su ake ba. gabar yau mala ya ce gaba ta casa'in da ɗaya waiwajihuhuma ilal ƙiblati waiwajihuhuma ilal ƙiblati kuma ya fuskanci alƙibla da su ya fuskantar da su zuwa ga ina alƙibla shine muka ce ya sha bamban da kenan idan mutum ya zo sujada ya bamban kaɗe hannunsa haka kaga idan ka yi haka za su zama ba alƙibla suke kalla ba na dama zai zama ya kalli hagun ne na hagun zai kalli me zai kalli dama za su yi intawubin ko ba haka ake so ba sannan kuma ba bankare su da ayi wannan ya kalli dama ya kalli dama hagun ya kalli hagun ba a'a wa yuwajjihuhuma ilal qiblati zai fuskanci ya fuskantar da su zuwa ga alqibla zai miƙar da su zuwa ga ina alqibla Allah ya datar da mu bayan yayi haka malam yace wa ya ja'alu kaffaihi hazwa mankibaihi kuma zai sanya tafukan nasa daura da kafadinsa kamar a wajen kabbara a yanka mana wannan to a sujadan ma zai sa su daidai setin kafadinsa wa taratan yaj'aluhuma hazwa udhunayhi wani lokacin kuma ya sanya su ina daura da kunnensa ina ga wannan abun a fili yake ko muna hararo ta sallar ya za ta zama wani lokacin daura da kafaɗa haka ne yayin da mutum ya zo sujada da shi ku ɗauka nan ne wurin sujadan ko yayin da ya zo hannayensa wani lokacin ba ya miƙar da su ba ya shimfiɗa su kuma a ƙasan ya shimfiɗa su sannan kuma ya yi me ya warware su ya haɗe su sannan kuma ya fuskanci ina alƙibla ya fuskanta da su wani lokacin suna setin kafaɗansa muna tare wani lokacin kuma setin ina kunnuwansa Allah ya datar da irin ta annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam mala yace wa taratan yaj'aluhuma hazwa uzunaihi wani lokacin kuma yakan sanya su daura da kunnuwansa gaba ta casa'in da hudu mala ya ce wa ya rufa'u zira'aihi anil ardi kuma yana ɗaga damatsinsa dantsansa yana ɗaga su gabarin ƙasa gabarin ƙasa wujuban kuma yace yin hakan wajibi ne ina ma'anar haka ai mutum na iya zuwa sujada ko muna gani ana iya yin in an yi sujada mutum ya shimfiɗa nan dinsa a ina a ƙasan haka ne a'a wa yarfa'u dhira'aihi 'anil ardi dai daga su ba za su taba ina ba kenan ƙasa ba a sunan din su taba ina ƙasa Allah ya bamu ikon gyarawa yace kuma hakan me wujuban wajibi ne mutum ya daga su kan su taba ƙasan muna tare yace wala yabsutuhuma basqal kalbi kuma kar ya shimfiɗa su shimfiɗawa irin ta kare. Mu kalli wannan wasalin, kawai ɗauki fensirinka kai ma. Wala ya busu tsohuma, kuma kar ya shimfiɗa, ina, damatsun nasa bastal kalbi irin shimfiɗawa ta kare. Wannan me yake nunawa? Yana fassara layin baya ne, jumlar baya. Ya ɗaga hannayensa ga barin ƙasa, kar ya shimfiɗa su irin shimfiɗawar kare. yaya kare yake yi ai nasa suna ƙasa to kaga kamar yana fassara me ya daga sun gabarin ƙasa duk saƙon ɗaya ne sai in baka gane ya ɗaga damatsinsa ga barin ƙasa bai aka ce ma to kar ka shimfiɗa su irin yadda kare yake shimfiɗa nasa a ƙasa Allah ya datar da mu gaba ta 95 wa yumakkinu anfahu kuma zai tabbatar da hancinsa maza anfu hancinsa anfahu hancinsa wa jabahatahu da kuma ina goshinsa min al-ardi daga ƙasa muna tare kuwa kenan idan mutum ya zo ya sa goshinsa haka ya sa goshi ya ɗaga hancinsa kaga ba ta yi ba kenan haka ne da goshin da hancin wa yumakkinuhuma ala al-ardi ko min al-ardi zai tabbatar da su du'a ina a ƙasa goshin da hancin duk za su taba ƙasa Allah ya sa muna tare kenan idan nazo na sa iya goshi na a ƙasa hanci na ya dago nayi irin ta annabi na kuskurewa irin ta annabi Allah ya sa na gyara mala yace wa hadha ruknun wannan kuma rukuni ne an yi bayanin rukuni ko shi ma na daga cikin sallar kenan rashin samuwarsa zai iya bawa sallar mai matsala gaba ta 96 wa yumakkinu aidan rukbatayhi kuma zai tabbatar da gwiwowinsa wa yumakkinu aidan rukbatayhi kuma zai tabbatar da gwiwowinsa a ina a ƙasa kamar yaya idan mutum ya ɗaga gwiwarsa ko ɗaya daga ci ko dubin daga ƙasa sujada ta shiga ina ga ya koma wasa muna tare kuwa dole gwiwoyin zai me zai tabbatar da su akan ƙasa da an samu ɗagewa a yana iya faruwa sai dai in jinya ko wata larura akwai wanda zai zo sujada za ta gabe sai sa gwiwar a ƙasa ba saboda wata jinya da yake fama da ita to wannan kuma laruri ne jinya ce Allah ya bashi lafiya ko Allah shine mafi sani game da halinsa shi malam yace gaba ta 97 wa wa kaza atrafa qadamaihi wa kaza atrafa qadamaihi haka ma kuma yatsin kafafunsa ko gefen yatsin kafafunsa gefen yatsin kafafunsa atraf ina mun san gefe ɗaya shi to ce da su ma zai tabbatar da su a ina a ƙasa ga yadda yake ga ga gobar din mutana misali muna hali na sujada farko an zo sujada an shimfida hannuwa a ƙasa haka ne an kuma kalli gabar da su sannan setin ko kafaɗu ko kuma setin ina yanzu haka setin ina suke kunne idan na yi haka fa kafaɗu mun ga dubi sun samu sannan sai ya ce wa ya rufa'u ya dai hidin anil ardu su kuma damatsin sai yana ɗaga su daga ƙasa idan na yi haka na ɗaga me na yi shimfiɗawa ne to annabi ya hana haka kuma baya yin haka sai dai zai yi mai zai ɗaga su ya ce kar ya shimfiɗa su irin shimfiɗawar kare ai mun sai da kare yake shimfiɗawa yake to wannan yana fassara ɗagawan dan Allah muna tare sai ya ce mana me sannan kuma yana tabbatar da su a ina akan ƙasan sai ya ce gwiwowinsa ɗin ma yana tabbatar da su a ina a ƙasa idan na zo sujadar na yi haka yaya na tabbatar da su za a ce na tabbatar da guda nawa guda ɗaya idan na zo sujada a dariya ta bayar ba ba ba yi da yara sallar na ga ka tare musu ka tare musu haka za ke yi sojoji ne suke yi su ma yi ba a wajen sallah ba ne ko a wajen tirenin ne ya ce idan ya zo idan na zo na yi haka sallar ta yiwu me na yi da hannaye na ya ce a shimfiɗa su bai ce ba haka ne sannan kuma zai ɗaga su daga ƙasa na ce ya ce ƙafafuwansa gabar da muke zai tabbatar da su ga ƙasa haka da haka to ana idris wai kai ne ba za ka canza ba sai inda yi haka da haka na'am gashi muna tare hannaye an miƙar da su sun fuskanci alƙibla sannan a miƙe sannan a haɗe ba a warware ba sun kalla sannan daura da kunne ko daura da haka daura da ina suke kunne haka fa ka faɗa sannan gwiwowinsa ya ce zai tabbatar da su misalin da na yi idan ya haka yaya ya tabbatar da su ba su tabbatu ba an ɗage ɗaya in kuma ya ɗaga su duk biyun ya yi mai wallahi duk mai yaro ya san suna yi ba ma gani yara suna yi a gida haka suke an koma training to zai tabbatar da gwiwowin a ƙasa gaba ɗayansu zai tabbatar da su a ina a ƙasa Allah ya dace gaba ta gaba malam yace me wakaza atraf qadamaihi wakaza atraf qadamaihi haka kuma deshin deshi atraf ba shine deshi ba gefe ba atarfu jam'i ne na atraf jam'i ne na atarfu deshin yan yatsunsa na kafa sune waɗannan to haka su ma zai tabbatar da su a ina a ƙasa ga su nan. Kun gan su? ‘Yan yatsun zai tabbatar da su a ina? Zai tabbatar da su ga su nan. Yayi da su, ɗagawa? Kenan idan na yi haka fa, na ɗaga ɗaya fa. Wallahi ana yi, ko ba a yi? To wanda ake ɗaga ɗayan da ɗayar kuskure ne, yadda yake daga annabi shi ne mai, a ta kafe su, ba ya ce yana tabbatar da gwiwoyin ba? yadda aka tabbatar da gwiwoyin haka su ma ‘yan yatsun kafan teshinsu ake tabbatar da su a ƙasa. Muna tare? An tabbatar da su? A gabar ake. Duda a cike su a ina? A ƙasa. Shi ne wa ka za a tsorofa ba da mai. Na'am? Ita? Wa ka za a tsorofu A'a. Gaba ta casa'in da biyar, me ya ce, wayumakkinu a karanta min wayumakkinu an fuhu ko an fahu, me yasa ya zama fataha maf'ulun bihi mansubu, haka ne, yana tabbatar da me hancinsa wajabahatahu ko wajabahatuhu. jabahatahu maf'ulun bihi ne shi yake tabbatar da goshin ya tabbatar da hancin du a ƙasa min al-ardi sai yace wa kaza wa yumakkinu aidan rukbatayhi har ila kuma yana tabbatar da wa ake aikin yake fadawa kai yana tabbatar da gwiwowinsa aikin ya fada kan me gwiwar sai yace wa kaza haka ma kuma kenan wa kaza yu madha yumakkinu atrafa qadamaihi maf'ulun bihi ne mansubun fa'un din nan kuskure typing error ne ina ga akafin ma da ake aka buga nasu ko a bauchi eh ba a birni bane eh okay ba iya naku bane to ku nemi bugun ningi kawai ku watsar da na kafin ma da ake da na bauchi ko ku bar warjawa nasu ku ɗauko namu ko? Na'am. Wa kaza a turafa ƙadamaihi, haka kuma yana tabbatar da ɗeshin ko ƙarshen ‘yan yatsunsa ko tsinin ‘yan yatsun ƙafarsa. Gurin na ya fito, su ma ya tabbatar da su a ina? A ƙasa. Amma afuwan, ɗazu ɗagawa muka yi ko? Muka ce idan an ɗaga ya zama an tabbatar? ba a tabbatar ba. To misali, ga wani misali, idan na yi haka, idan na yi haka da sufa, na'am, ba suna ƙasa ba, amma kafe su na yi, kaga kwantar da su na yi, to shi ma kuskure ne, ba irin na annabi ba ke. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Sai ya ce, wa yin sibuhuma kuma yana kafe su kaga ya ƙara tabbatar da me yana tabbatar da su wa yunsibuhuma kuma yana kafe su wa hadha kulluhu wajibun malai ce wannan kuma dukkanin wannan da aka faɗa din nan wajibi ne mutum yayi haka kenan idan mutum yayi sabanin haka yayi me kaga ya zo da kuskure a cikin sallah Allah ya bani ikon gyarawa ya ba mu ikon gyarawa gaba ɗaya mala ya ce na casa'in da tara wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihi mal qiblata kuma yana fuskantar alqibla kace wa yastaqbilu qiblata yake dauko kalmar ƙarshe kuma yana fuskantar alqibla dami bi atrafi asabi'ihi ma da ɗeshin ko ƙarshen ‘yan yatsunsu ƙafafuwan. Allah ya samu na tare, ya kalli na alƙibla, wa ya rusu akibaihi kuma yana daidaita, yana daidaita ƙafafuwan nasa. Gurin na ya fito? Na'am. amma idan ya shigar da su kwantar da su ‘yan yatsun suka yi haka suna kallon ina kaga sun kalli ina gabar maimakon a tsayar da su haka kenan ko in aka yi haka kaga ƙasan suke kallo amma za su kalli ina gabar Allah ya dace da mu sannan wa yarusu aqibai hina na'am buɗa kamar ya buɗawa. Warawa? Ai, bai ce mana a wara ko kar a wara ba. Haka ne, amma buɗawa ake ko warawa ake, waya rusu gaba ta ɗari da nawa ai, ɗari? ɗari daidai? Na'am, waya rusu akibaihi kuma yana tabbatar da yana daidaita kafafuwan nasa yana daidaita su ba wara su ake ba haɗe su ake yi me ake yi haɗe su ake yi mun gama gabar nan ɗari daidai jaye sai gaba ta gaba al'irtidalu fi sujudi ko al'irtidalu fi sujudi daidaituwa a cikin sujada daidaituwa a cikin sujada Allah ya samu nan gurin muna tare Ɗari da ɗaya kenan wayajibu alaihi kuma yana wajaba a kansa shi mai yin sallah wayajibu alaihi kuma yana wajaba a kansa an ya'tadila fi sujudihi ya daidaita a cikin sujadarsa an ya'tadila fi sujudihi ya daidaita a cikin sujadarsa wa kazalika ko wa zalika wa zalika hakan shine ina ma'anar ya daidaita a sujadar tasa yace wa zalika hakan shine bi an ya'tamida fihi akan ya dogara a cikin sallar tasa i'timadan mutasawiyan ala jami'i a'dha'i sujudihi dogaran da zai daidai akan dukkanin gaɓoɓin sujadarsa. I'timadan mutasawiyan zaman da yake daidai ala jami'i a'dha'i sujudihi akan dukkanin gaɓoɓin sujadarsa. Waɗanne ne gaɓoɓin sujadar? Ya ce duk dai me dogara akan dukkanin zaman da daidaituwan da Allah ya muna tare. ya ce wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi kuma wajibi ne a kansa ko yana zama wajibi a kansa ya daidaita a cikin sujadarsa sai ce wa zalika wannan kalmar dai fassara ma me daidaituwar a cikin sujadar kenan yace wa zalika bi an da hakan daidaituwar shine ya dogara fihi a cikin sujadar i'timadan dogaran da zai zama mutasawiyan mai daidaitawa ko daidai ala jami'i a aba'i sujudihi akan dukkanin gabobin sujadarsa du zai dogara akan gabobin sujadarsa waɗanne ne yace wahiyal jabahatu sune goshi wal anfu da kuma hanci ma'an tare mun ya kawo mana shi a baya ai goshi da hanci suna tare da su zama sun yi me ya dogara a kansu kai idan mutum ya tafi sujada kansa ya dogara akan me akan goshinsa da me kaga du ya dogara a kansu yace tare sai ce wal kaffani da tafukan hannu guda biyu wal kaffani da kuma tafukan hannu kaga goshi da hanci a matsayin abu daya tafi guda biyu an samu gaba nawa uku yace waruk batani da gwiwowi guda nawa ina ga kamar duk dogaran ne fa yayin da mutum yake sujada ai nauyinsa ta kai yana kan me yana kan goshinsa da hancinsa ƙarfinsa na hannu ya dawo kan me tafukan hannu ta san sauran jikinsa fa ya dawo kan me gwiwa sai me wa atrafal qadamani nan yace wa hiya al jabhatu wal anfu ma'an wal kaffani wal rukbatani wa atraful qadamaini bi dhamma ko bi dhamma yace da kuma deshi ko ƙarshen kafafuwa guda biyu sune yatsun da muka kwatanta ina ga kamar in an hararo sujadar za a ga du gaba ɗaya mutum yayin da yake sujada ya dogara a nan wuraren gashi ƙarfinsa da nan sama ya dogara a kan ina hannu da goshi ko ai goshi da ina hanci hannayensa fa nauyin na can ta baya fa gwiwa da kuma ina kafafuwa du ya dogara a shi ne i'timadan mutasawiyan ala jami'i a'dha'i sujudihi Allah ya datar da mu sai malam yace na gaba wa man i'tadala fi sujudihi hakaza duk wanda ya daidaita a cikin sujadarsa kamar haka wa man i'tadala duk wanda ya daidaita fi sujudihi a cikin sujadarsa hakaza kamar yadda aka kwatanta dinnan faƙaɗi tsuma'anna ya ƙinan to tabbas ya nutsu faƙaɗi tsuma'anna ya ƙinan tabbas ya yi me ya nutsu kuma hakan ne fa inda ya mutum ya bi daki-dakin ya yi to da ka samu a sujajar ya samu me ya samu nutsuwa za su yi daidai da wanda ya ɗaga gwiwa ɗaya ko tafin ƙafafuwarsa ya ɗaga ɗaya a yatsun ƙafafuwar ko kuma ya kalli baya da su ko kuma hannun ya haka da su nutsuwar da ta zo ɗaya gefe da gefe ko haka da haka in dai mutum yadda aka yi ɗinnan ya ce faƙaɗiƙu ma'anna ya ƙinan to bisa ya ƙini wannan ya nutsu ya samu nutsuwa a cikin sallah wal itumi inanu ko wal itumi inanu mun gani wani lokaci yana ɗauki alhamzan ko ya ce daidaituwa fi sujudi a cikin sujada kuwa rukunun aiba shi ma rukuni ne wal'itmi'inanu fi sujudi nutsuwa a cikin sujada kuwa ruknun aidon yace shi ma har ila yau rukuni ne in mun faɗa rukuni ko wajibi sai mu tuno abin da ya faɗa a farko ko jayyid sai malam yace gaba ta 103 wa yaqulu fihi kuma zai faɗa a cikin ta a cikin sa mun koma hausan ‘yan bauchi, ya mu ce sujada a cikinsa ko su mace namiji ne namiji mace ne hausansu haka yake, mun kuma hausanmu karɓaffiyar muke yi, ko waya ƙolu fihi, kuma zai faɗa a cikin sujadar, me zai ce, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, talata marratin sau uku, sau nawa? au akthara ko fiye da uku au akthara ko fiye da uku muna cikin sujada ko yanzu mun yi tasbihin sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la gaba ta 104 malam yace wa yustahabbu kuma ansu wa yustahabbu dole a an yi me an so an yi kira du'a a fihi ya yawaita addu'a a cikin sujada. An yi kira du'a a fihi ya yawaita sujada addu'a a cikin sujada. Me yasa aka so? Ya ce, fa'innahu mazannatul ijaba domin shi yawaita addu'a ko sujadan nan wuri ne da ake tsammanin amsawa tsammanin me amsa addu'a ijabar me ijabatu du'a'i din wuri ne da ake da tsammanin amsa addu'ar bawa a halin da yake me sujada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan kana halin sujada ka tsananta kaiwa ubangiji damuwoyinka Allah yakan warware maka su lokaci ne da bawa ya fi kusanci da ubangiji na'am me wa yustahabbu an yukthira du'a du'a'i na'am fa innahu akan zawun din haba a'a mai da shi fatahar kawai ka huta fa innahu mawannatul ijaba wuri ne da ake tsammanin amsa addu'a ana san mai ta kalmar da nake ta cewa akan karatun lahawun nan fa dole ne ba ya kamata bane ba ba ya kamata bane menene dole ne akwai ire-iren waɗannan wuraren da fataha da kasran canja ma'anar take kana sanya fataha sai zama ismul maf'ul kana sanya kasra ya zama ismul fa'il sai canja ma wannan din muna tare kuwa? Na'am. Gaba ta nawa? Ɗari da ɗari da biyar ko? Wa ya ja'alu sujudahu kuma zai sanya sujadarsa ne ƙoriban min ruku'ihi kusa da ruku'insa. ƙoriban min ruku'ihi kusa da ruku'insa fituli a wajen tsawo fituli a wajen tsawo kama taqaddama kamar yadda ya gabata ina ga a satin baya mun samu wannan idan ruku'in yayi akalla sakan biyu to in son samu sujadar mai mata sakan nawa biyu ya sanya su kusan daya ko in yayi sakan biyu wannan he sakan daya da rabi ko sakan daya da gashi dai da dai kai shi kusa da waccar shine wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi kuma ya sanya sujadarsa ta kusa da ruku'insa fi tuli a wajen tsawo kama taqaddama kamar yadda ya gabata gabata nawa darida shida wa yajuzu sujudu ala al-ardi kuma sujada akan ƙasa ya halasta wa yajuzu kuma yana halasta menene yake halasta as-sujudu 'ala al-ardi sujada akan ƙasa muna tare kuwa kenan mutum idan ya zo yin sallah wurin da ba shimfiɗa sahu ya cika sai dai kuma wurin da babu shimfiɗa sai ce yanzu ta fada a kansa tunda ba shimfiɗa a gurin Na'am, ya ce, Wa'ala ha'ilin baina hawa bainal jabahati min thaubin, sannan kuma yana halatta akan wani shamaki tsakaninta da ƙasa. Wa'ala ha'ilin baina ha, akan wani shamaki tsakaninta ita ƙasar, wa bainal jabahati da kuma tsakanin goshin mutum, min thaubin na tufafi ne, kenan yanzu mu ce me, da duma kenan ko? au bisatin ko shimfida taburma kenan ko shimfida ko wata irin shimfida au hasir ko kuma me tabarma hasir sa bisat kaga kalmar nan hasir tana nan a bariwa biban nan ko ba ta ciki tana ciki karka je kai ta duba na daya ba na daya muke faɗa ba au hasirin au nahwihi ko makamancinsa aw nahawihi ko makamancinsa na ya yi tambaya ne? Guri mai zafi, eh sai ya yi yaya. Oke da ya zo da hankacin. Ya halatta, in ba da waccar manufar ka yi a babin aƙida ce kake nam? Akwai masu aƙidar ƙasar gaba ɗayanta ba ta da tsarki. Na haka duk inda ya zo sallah kawai da ƙasarsa aljihu sai dai inda yake ganin mutanen da ba jama'arsa ba, kar su gane aƙidarsa. sai ya mayar da ita ina sai ya sa hannunsa ya yi wallahi na gani ai na faɗa wancan satin ko na ce na gani a kano a ina ne kwanar huguma ai akwai wani masallaci da yawanci ake branch a wurin na ga wanda na zo na ga yana sallar irin ta kuskuren da mata suke din nan na farko wajen tsayuwa waya an ce mata su haɗe kafa haka ne an ce kuskure ne sannan kuma idan ya zo sujada sai ya haɗa hannuwansa haka sai ya ɗora goshin a kai saboda ƙasar kuma ma ba fa ƙasa ba ne baranda ce irin wannan da kuma kafet irin wannan ita ma ƙasa ce na'am ok ita ma ta shigo to wallahi akan baranda da kafet amma kuma ita ma sai sa hannu haka kai ni wallahi tausayi na ji lokacin na ce Allah ka fahimtar da bawan Allah nan ko ta wace hanya in Allah ya shiga na laushi okay wani ya sa mahuci Allah Allah madaukakin sarki ya fahimtar da su koda wanda suka dora su akai ba sa su eh dan ran da ya gane dai gane sun cuce shi sun dora shi akan kuskure ne Allah ya fahimtar da shi su ma Allah ya fahimtar da su sai ya ce mana mi gaba ta nawa 107 wala yajuzu an ya ƙara alƙur'ana kuma baya halasta ya karanta alƙur'ani a ina wahuwa sajidun alhali yana sujada wahuwa sajidun alhali yana ina wala ya juzu an ya ƙara alƙur'an lokacin da ya sujada baya halasta ya mai karatun alƙur'ani dama karatun ƙur'ani ake yi a'a me ake yi gaba ta 103 me gaba ta 103 ta ce subhana rabbiyal a'la sau nawa uku ko kasa da uku ko fiye da uku ko fiye da uku ko jayyid wannan shine a takaice a hali na sujada an gama wannan sai mai biyo baya ba za a dago ba sai malaci aliftirashu wal iqa'u bainas sajdatayn zaman shimfida kafa shine aliftirash mutum ya shimfiɗa ƙafarsa ta hagun ya zauna a kai, ko kuma ya shigar da ita ya zauna a kan mazauninsa, ko kuma wal'ikwa'a'u da zama na mai ya kafe ƙafafon ya zauna a kan dunduniyoyi da ake yi ɗinnan. Bayanar sajidatai ne a tsakanin sujada guda biyu, tsakanin sujada? Don Allah muna tare? an tafi sujada mun tafi na an yi sujada an yi subhana rabbiyal a'la sau nawa sau uku to dawa dagowa da daya a zauna din ga zama haka na a kafe kafafuwa a zauna akan haka shine al iqa'u al iqa'u ko kuma al iftirashu shine na shimfida kafar shimfida maza kafar to wannan zaman malam da yi magana kai ku kalli yadda sunnar annabi take kowace gaba ma sai an ɗauko ta domin mu fahimci me addinin fa yace thumma yarfa'u ra'sahu sannan kuma zai dago kansa ne mukabbiran yana me yin me kabbara wa hadha wajibun wannan wajibi ne wannan wajibi ne zai dago kansa yana me yin mukabbara thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira sannan zai dago kansa yana mai yin kabbara wa hadha wajibun wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokacin kuma yana daga hannuwansa shi ma ba ko ne ba auruwan da baya gashi ina muna hali na sujada na'am zai ɗago kansa mukabbiran Allahu akbar lokacin da yake ɗagowa. Ana sujada? Allahu akbar ne ya kabbara lokacin da yake dagowa sai ya ce lokacin da ya dago din kuma wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokacin ya dago daga sujadan Allahu akbar yakan daga hannayensa a halin me sujada din muna gani ana yi kenan wanda muka ga yana yi yanzu za mu kyamace shi ne gaba ta ɗari da goma thumma yajlisu mutma'innan sannan sai ya zauna a nutsi yana mai nutsuwa thumma yajlisu mutma'innan sai ya zauna yana mai nutsuwa a nutsi hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi har kowane kashi ya dawo zuwa wurinsa kowane kashi ya dawo zuwa lokacin da yayi sujada misali nan idan yayi haka kashinsa yana yadda yake ai ya dagu haka ne hannayensa sun abunna amma lokacin da ya dawo ya zauna kowanne kashi zai koma ina wurinsa nutsuwa ta samu kenan yace wa huwa rukunun yin wannan din ma rukuni ne dole sai an samu wannan nutsuwar samun wannan nutsuwar mutum ya zauna har kowanne kashi ya dawo wurin nasa rukuni ne a cikin sallah dole fa mun ƙara nutsuwa akan sallah ba dole fa saboda ita ce fakashin bayan komai da komai idan ta yi kyau sauran ayyukan ma akan tsammaci sun yi mai sun yi kyau Allah ya datar da mu mala ya ce wa yafrishu rijlahul yusra kuma yakan shimfida ko zai shimfida kafarsa ta hagu zai shimfida kafarsa ta ina fa yaq'udu alaiha sai ya zauna akanta wa hadha wajibun wannan ma wajibi ne me shimfida kafar kaga waya frishu shine aliftirashin a can sama topic din headline din zai shimfida kafarsa ta hagun fa yaq'udu alaiha sai ya zauna akanta wa hadha wajibun wannan wajibi ne kaga karatu ne fa yake fitar da abubuwa eh wallahi mu akwai wanda ya taba ce mana akan dama ake zama in an zo ta dama ake shimfidawa sai a zauna akan ta sai a yi me sai a zauna akan ta amma a hankali karatu sai ya fitar da cewar me akan wacce ake zama akan hagu kuma lokacin da ya fada duk lokacin da ka zo kai kai akan dama ya kaji ka ka kwanta gefen na gefen ka ya kaji ka damu na gefen ka a sahu ba daɗi haba gyara shi kawai ya koma kisira wa yafrishu rijlahu al-yusra kuma yana shimfida kafarsa ta hagu fa yaq'udu sai ya zauna alaiha akanta ita wacce nam kafarsa ta hagu din da ya shimfida wa hadha wajibun kuma wannan wajibi ne ta dama fa gaba ta ɗari da sha biyu wa yansibu rijlahul yumna kuma ya kafe kafarsa ta dama ya kafe kafarsa ta ina ina ta neman tsayawa ne wa yastaqbilu bi asabi'i hal qiblata kuma yakan fuskanci alqibla da 'yan yatsunta asabi'i hawace kafar daman shine kamar da ya kwatanta mana ɗazu a sujada mun samu gaba guda ukun nan ina ga za mu tsaya a nan ko? na? na mu karasa? amma hadda muke masan? a ok kiyayewa da kura to a da kura eh alherin Allah ya kai wani malamin mu idan ka zo ɗaukan karatu da ka zo ka yi ta yi yana ta fassara ma kawai kana ta yi Allah yadda washe gari in ka zo zai iya kana zuwa kawai da ina daga wani littafi ne ya yi talhis ne na sifatu sala ce oh na'am na'am ina da a tashi in ka ce al'irtidalu fi sujudi ya ce nan za a tashi eh sai ce daga ina aka yi wancan karan kana faɗa kace mun tashi ne daga alqururu ala yadayn yace mu gani in ya karba haka yace kawo sai ya karbi littafin yace kawo ba fa ka kasa gaba ɗaya tun a farko ba kana cikin yi kana cikin yi kai tiris ko ka tsaya zai ce okay ai dama jiyan kallon ka ne ka ɗauke ni ɗan iska ba lokaci na bashi da muhimmanci ka san ba za ka ɗauki daidai da za ka haddace ba ka zo kai dinga iba wato tun da zaman banza ka ɗauka zaman banza nake a nan ɗin eh yace zaman banza ne kawai ka zo kai ta iba tun da ba abin da yake yi barin ya ta iba kawai ka bar shi wallahi da cewa da a dinga yi na'am kamata duk gabar da ka zo a sallah ka dinga hararo larabcin kawai kana riƙuwa haka annabi yake haka yake yi sai zama ta annabin ba za ka manta ta ba Allah ya datar da mu ko baka riƙe larabcin ba a jere to kana halartowa ga abin da aka ce ga abin da aka ce din ko sai ya ce wa yajuzul iqa'u iqa'u ahyanan wani lokacin zaman iqa'i yana halatta wa yajuzul iqa'u ahyanan wani lokacin zaman iqa'i yana halatta shi wanne ne zaman iqa'i wa huwa an yantasiba ala aqibaihi shine ya zauna akan kafa digadigansa kafafuwansa ya zauna akan digadigansa wasudura fataha ya sa rawan dinnan kasra ba wasuduri qadamaihi kaga ala ɗinnan sai ta yi aiki ala ƙadamaihi ala suduri ƙadamaihi ya zauna ya kafe ya kafe su ya zauna ala akibaihi akan digadigansa wa suduri ƙadamaihi da kuma me dungu ƙarshen kafafuwan nasa Allah ya sa muna tare ƙarshen digadigan nasa, digadigan nasa ya zauna a kansu. Wurin nan ya fito? Mun halarto da za a yi zama? Nam? Jaye, sai ya ce, gaba ta ɗari da sha biyar, wa ya ƙolu fi hazihil jilsati, kuma zai faɗa a cikin wannan zaman wanne? Tsakanin sujada guda biyu, me zai faɗa? Allahumma gufirli. Allahumma firli ya Allah ka gafarta mu warhamni Allah ka ji kaina wajburni Allah ka dora ni kenan wata wannan zai shafi ma'ana da yawa wata matsala ka samu a bangare kaza ko ta waya bangare kaza to Allah ya dora kai jona ka akan wannan bangaren yace warfa'ni kuma Allah ka daga darajata ka daukaka ni wa'afini Allah ka bani lafiya warzuqni kuma Allah ka azurta ni ya san ko an manta sauran bara a manta kalmar ƙarshen nan ba musamman a yau haka ne mutum ya manta sauran warzuquni dai kan ta mantu Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni sai mutum ya faɗa a wannan tsakanin wa in shi'ita wa in sha'a qala in yaso kuma yace wa in sha'a qala in yaso kuma yace idan wancan ya martsayi kenan sai ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli sai dinga fadan iya wannan gurin rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min a wannan zaman wa yutilu hadhihi aljilsata kuma zai tsawaita wannan zaman ne hatta takuna qariban min sajidatihi har ta zamo kusa da sujadarsa kusa da me sujadarsa Allah dai datar da mu a wuraren nan yanzu kenan idan nayi haka qariban min sajidati ina zama daga sujada yace zama ko to yace zaman ya halatta ayi haka zaman iqa'i sannan ya zamanta ayi me ya halatta ayi aliftirash shine zama akan me a shimfida kafa ta dama fa a kafe ta in an kafe ta lata ɗan yatsun suna kallon ina alƙibla shi kuma ta hagun an yi me an shimfiɗa ta wannan zaman ya sunansa aliftira shi ko shi kuma wannan ya sunansa al'iƙwa'ahu don Allah muna tare ya ce wannan tsakanin sujada guda nawa lokacin da aka ɗago daga sujada to ya zauna ɗin sai ya ce mana mai a gaban da ya zo ya zauna zai ce mai Allahumma gufirli ko ya faɗe ta ko kuma ya ce mai rabbi ghfirli rabbi ko yayi waccar ko yayi wannan a wannan zaman dan Allah muna tare akwai wani abu da ya rage a nan wa yutilu hadhihi aljilsati wannan zaman da yayi na tsakanin sujada zai tsawaita shi ya zama qariban min sujudihi kusa da me hatta takuna qariban min sujudihi har zaman ya zama kusa da sujadarsa kenan idan a sujada yayi sakan biyu ko minti biyu idan ya zauna din shi ma akalla yayi mai sakan biyun ko kuma minti biyu Allah ya datar da mu Allah ya karba da mu kwana nan za mu tashi a ina ke as-sajdatu thaniya ko sujada ta biyu wannan shine darasi na na tara na'am ya naka yake a gyara naka to eh gyara naka wayan sab eh eh wayan sab rajulahu to kaga kalmar rajul din nan ita ma kana canje wasalinta wannan ar-rijlu da kasra wa ra'u shine kafa da muke ta magana kafa ko ƙauri da ake kira kana sa fataha ya koma mutum kuma ar-rajul iman ko ko ar-rajul diman ar-rijl kuma ni ita ce ni ake cewa nan ko eh ma'anar ta canja wa yansibu rijlahul yumna daidai din kenan wa yansibu rijlahul yumna yadda ka je insha Allah wa yansi bi kasri sad wa dhammi al ba na'am thumma madha na'am na'am ita me ya faru da ita me ya faru da ita mukabbiran zai ɗago yana kabbara sare kuma ya rufa'u ra'sahu mukaddira yana mai yin kabbara zai ɗago kansa yana mai yin kabbara ba yana haka ba Allahu akbar haka zai ɗago eh Allahu akbar ya ɗago yana mai yin kabbara yace wannan wajibi ne ba mu karanta wannan anan ba na'am na'am وعليكم السلام نعم نعم karkashin daidaita zama da sujada na'am na'am na'am ai kamar yadda muka faɗa wannan addu'ar littafin ai somari ya mana na wancan kusan yawanci abubuwan ba ya kawo ba akwai addu'o'in da suka zama sabanin wannan kamar da nan ko ya tsakuro mana ne eh kamar shi wannan rabbi ghfirli kaga biyu yace mana wa in sha qala rabbi ghfirli rabbi ghfirli akwai in ka tafi wancan naka ji yace rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli sau haka ne kuma ba a kayyade wa mutum ya faɗa so ɗaya ba za ka iya miraran kawai abin da ya sawwaka eh abin da ya sawwaka sanan doguwar sujadan kuma ba fa dole sai ta yi minti uku ne ita zaman sai ta yi minti uku ba kusa ta yi kusa da ita ne ba sai ta kai ta sujadar ba kaga misali an samu minti uku to nan ana samun akalla misali idan an samu minti uku a sujadar don aka samu minti biyu a zaman kaga yayi kusa da shi haka ne kuma an samu minti biyu to na a samu minti ɗaya da rabi kaga yayi kusa da shi rabbi ghfirli rabbi ghfirli akwai sauran addu'o'in a can dogwayen idan ba su samu ba in kai ta maimaita wannan jaza eh kai ta maimaita ta wallahu a'lam akwai matsala na'am yanzu ake sanar da cewar ɗaya daga cikin ƴan uwanmu shugaban ƴan agaji malam Yahya Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar mahaifinsu kuma insha Allah gobe karfe 7 ko karfe 7 za a yi masa sallah ga duk wanda ya samu dama ana gayyatar a daure a halarci jana'izar Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah